ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mutum ga argish muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka na masjidu babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na sunan abi dawud a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna tara ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na tara a cikin babi mai bayani akan a larubba na addu'a kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هلا تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا وانا أبياتي على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وانا أتكين أقوي ديبي كيوا غبرا يتزوري ba ma ga su kaɗai ba ga kowa ma ya ce ya man yi aliku duniyar labaka alaha yumsi wa yusbihu fi duniyahu saffara ya ce ya kai mai rungumar duniya kana kai kawo a cikinta sahi da marice hallata raktali duniya mu'anakatan hatta tu'anika fil firdausi abkara yace ina ma a ce ka bar rungumar duniya ka jira har in ka je a lahira aljanna ka rungume yan matan aljanna ya kamata ku kabbara ku yace ya kai mai rungumar duniya bar rungumar duniya bari har lahira ka rungume yan matan aljanna wannan yana kwadaitar da mu ne akan kada mu rungumi duniya domin ita mai karewa ce bal tuhibbuna al'ajila ko kalla bal tuhibbuna al'ajila tadaruna al'akhirah wannan baitin abin da yasa na kawo shi a wannan lokacin na Ramadan babu lokacin da aka his tsammanin samun aljanna kamar wannan lokacin domin a cikin shi ne ake bude gaba ɗayan kohin aljanna a cikin shi ne manzo Allah yake cewa walillahi utaqa'un minan nari wa dalika fi kulli layla a kowane dare Allah yana yantar da wasu daga wuta zuwa aljanna ina tunatar da 'yan kasuwa wanda neman duniya yake shagaltar da su a cikin wannan watan ba sa ribantuwa da albarkar shi ina tuna muku da cewa zahin nema baya kawo samu ko zafin nema baya kawo samu kuma shi arziki nufin Allah ne kenan kada ka bari neman duniya ya dauke maka hankali daga ibadun da ya kamata ka yi a wannan watan wanda za su datar da kai da albarkar da take a ciki a dare daya Allah kan yi bature mai yiwa a daren nan da baka yi ibada ba ta qiyamul layl ko sallar tarawih a daren nan ne mai yiwa rabon ka yake kenan kowanne dare na Ramadan abun kokarin rayawa ne ga dukkanin mutumin kirki Allah ka ba mu ikon yin haka idan ba a manta ba za mu tashi babu ma ya kolin rajulu idan sallama babu mai bayani akan abin da mutum zai ce idan ya sallame sallah حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة mu'awiya ya rubuta zuwa ga mughira ɗan shu'ba dukkanin shi sahabbai ne mughira da mu'awiya wannan mugira kin shi ma yana da cikin sunayen da ban shi ana yawan sa su ba ko mugira na'am sunan namiji ne daga cikin sahabbai yana da tarihi mai kyau a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake sahabban gaba ɗaya suna da tarihi mai kyau yace muawiya ya rubuta zuwa ga mugira bin shu'ba yace masa ayyu shay'in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sallama min as-salati mi manzo Allah yake faɗa idan ya sallame daga sallah don mugira daga cikin maluman sahabbai fa amlaha al-mughiratu alaihi wa kataba ila muawiyata sai mugira yi imla'i ga mai rubutu ya rubuta a littahi aka kaima muawiya yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wanzu Allah ya kasance yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu mulki gaba daya nasa ne kuma yabo da godiya a kansa yake wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi akan komai mai iko ne Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah babu wanda ya isa ya hana abun da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ta kuma babu wanda ya isa ya bayar da abun da ka hana wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddi kuma amfanin mai amfani ba zai darajar mai daraja ba ta amfani a wajenka shine almiki da suna aljad darajar mai daraja ba ta amfani a wajenka kenan aikin mutum shi ke hidde shi ko wannan addu'ar ta kai makora a wajen neman bukata ga wajen Allah madaukakin sarki domin ka siffanta Allah da wata siffa wadda ba mai ita in ba Allah ba ana gane da kyau ko ba mai wannan siffar in ba Allah ba babu wanda ya isa ya hana abinda Allah ya so ya baka kuma babu wanda ya isa ya baka abinda Allah ya mai Allah ya hana ɗan magana suka ce Allah baka da keta gonar kowa ruwa kake ana gane da kyau ko? ko akwai gonar wanda ba a ruwa a Nijar to shi ne wanda kenan inda Allah ya ruwa a gari to kowa zai samu to wannan addu'ar kana roƙon Allah ya biya maka buƙatu kenan حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي عن الحجاج بن أبي أثمان عن أبي, عن أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير على المنبر يقول كويا أبغني يا تكني كساوة صلاك يا أريسري يسوس يا أتورا أبغني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول wanzu Allah ya kasance idan ya sallame daga sallah yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah kawayat la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yayi la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafiruna ahlun ni'mati wal fadli Allah ma abuci ni'ima da falala wa thana'il hasan da kuma yabo wanda yake mai kyau la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafiruna ba abun bauta da gaskiya sai Allah muna mai tsantsanta ibada a gare sa da addini a gare sa koda ko kafurai sun ki wannan tana daga cikin addu'o'in da ake yi bayan an sallame daga sallah ana gani da kyau ko a cikin ta kuma tsantsar tauhidi ne a ciki حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر كل صلاة عبد الله بن الزبير يا كسنتي يناي لا إله إلا الله شيني هيللة شيني يهلل يناي هيللة أكاشن قوة سلة fadakara nahwa hada du'a sai ya ambaci kwatankwacin wannan addu'ar zada fihi ya kara a ciki wala haula wala quwwata illa billah kuma babu dubara babu karfi in ba ga Allah ba la na'budu illa iyyahu ba ma bautar kowa in ba shi ba ana ganin da jago lahu ni'matu Allah shi yake da ni'ima wasaka baqiyatul hadith sai ya kwararo sauran hadisi na'am malam yace haddathana musaddadun haddathana bari mu ida gyara mu gyara dan saboda a samu za a ki shiga sai a hudda ina shiga nan sai kai sai da ciwo ne wanda ka san ka gyara sai kai shi su ka gane su sai ka shirka ta aiki suka ce haddasana al-mu'tamiru qala sami'tu dawud at-tufai tufawi qala haddathani abu muslim al-bajali عن زيد بن أرقم قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجع النبي ألا يناتيوه اللهم ربنا ورب كل شيء يا الله أبنجشم أبنجشم كومي أنا شهيد أنك أنت الرب ni ina mai shaida lalle kai ne ubangiji wahdaka la sharika lak kai kadai kake baka da abokin tarayya Allahumma rabbana wa rabb kulli shay'in ya Allah ubangijin mukun ubangijin komai ana shahidun anna muhammadan abduka wa rasuluka ni na shaida lallai muhammad bawanka ne kuma annabinka ne manzonka ne allahumma rabbana wa rabb kulli shay'in ana shahidun anna al'ibadata kullahum ikhwatun anna al'ibada kullahum ikhwatun ni ina shaida bayu gaba ɗayan su ƴan uwan juna ne اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك يا الله كسنياني mai tsantsanta ibada dan kai wa ahli iyalina su ma su kasance haka fi kulli sa'atin fi dunya wal akhirah a kowanne lokaci na duniya da lahira ya dal jalali wal ikram ya ma'aboci jaljala da karamci isma wastajib kaje ka karba ya Allah Allahu akbar Allahumma nura as-samawati wal ard Allah kai ne hasken sama da ƙasa kai ne annurin sama da ƙasa qala sulaiman ibn daud rabbas samawati wal ard shi sulaiman bin daud a riwayar sa ai rabbas samawati wal ard yace Allahu akbaru hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe ni kuma madalla da wanda yake shine wakili in ya kasance Allah ne Allahu akbar Allahu akbar wannan addu'ar bata inganta ba daga cikin addu'o'in da ake bayan an kare sallah حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن أمه الماجشون ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة manzo Allah ya kasance in ya sallame daga sallah qala yana cewa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ya Allah ka gafarta mini abunda na gabatar na zunubi da abunda na jinkirtar wa ma asrartu wa ma a'lantu da abunda na na boye da kuma abunda na bayyana wa ma asraftu da abunda na wuce gona da iri a wajen yinsa wa ma anta a'lamu bihi minni da ma abunda kai gahi ni saninsa na zunubin da nayi ban sani ba antal muqaddimu ya Allah kai ne magabaci wa antal muakhir kuma kai ne na ƙarshe la ilaha illa anta ba abin bauta da gaskiya in ba kai ba ma'anar kai ne na ƙarshe ma'ana kai ne wanda za a yi lokacin da babu kowa in ba kai ba kamar lokacin da Allah zai ce limanil mulkul yawm ko lillahi alwahidi alqahar kina wannan addu'a tana daga cikin addu'o'in da ake yi kuma ta kumshi kai makura a wajen neman gafarar zunubi duk zunubin da za ka yi bai wuce wannan nau'i imma zunubin da ka yi a ɓoye ko zunubin da ka yi ami a bayyane ko zunubin da ka sani ko zunubin da ka mi ba baka sani ba ko zunubin da ka yi ko zunubin da kana jiran ya an jima kai ko to duka wannan addu'ar kana neman Allah ya kankare maka wannan zunuban a bayan sallah kenan ake wannan addu'a حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أمر بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق عن طليق بن قيس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وظل الله يكسنتي ينا الدعاء رب أعني ولا تعين علي يا الله كتيم كامني kada ka taimaki wasu a kaina wansurni wala tansur alayya kuma ka bani nasara kada ka ba wasu nasara a kaina wamkurli wala tamkur alayya ka bani ikon yin makirci akan makiya kada ka ba su ikon yin makirci a kaina wahdini wa yassir hudaya kuma ka shiryar da ni wa yassir hudaya ilayya kuma ka shiryar da shirya zuwa gare ni wansurni alaman baga alayya kuma ka bani nasara akan wanda yake zalunta ta ko wanda yake son yayi yaki da ni ko hada da ni Allahumma ja'alni laka shakiran ya Allah ka sanya ni mai godiya a gare ka laka zakiran mai yawan ambatonka laka rahiban mai yawan tsoronka ma'ana tsoron azabarka laka mutuwa'an mai yawan biyayya a gare ka shiga ce ta mubalaga ilaika muhta ilaika muhbitan zuwa gare ka nake kankan da kai muhbitan ai mutawadi'an aw muniban ko kuma mai komawa zuwa gare ka kenan shakkar rawi kenan rabbi taqabbal taubati ya ubangiji ka karbi tubana waghsil haubati ai zunubi kuma ka yi ka wanke zunubaina wa ajib da'wati kuma ka karbi addu'ata wa thabbit hujjati kuma ka tabbatar da hujjata wahdi qalbi ka shiryar da zuciyata wa saddid lisani ka daidaita halshina waslul sahimata qalbi kuma ka wanke sahimata qalbi daudar zuciyata sahimatul qalbi shine hasada da ƙyashi da munahuci dukkanin suna daga cikin daudar zuciya ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takeice wannan addu'ar ita ma tana daga cikin addu'o'in da ake yi bayan an sallame daga sallah kun ga wannan addu'ar ta kai makura wajen neman kariya da kuma neman taimakon Allah madaukakin sarki حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال سمعت أمر بن مرة بإسناده ومعناه قال wa yassiril huda ilayya kuma ka shiryar da ka ka sauƙaƙa shiriya zuwa gare ni wa lam yaqul bai ce ba hudaya a riwayar sa kenan qala abu daud sami'a sufyan min amr ibn murrah qalu 18 hadithan sufyan yaji hadisi 18 daga amr ibn murrah wannan kuji yanda malaman hadisi suke kai makora wajen bin diddigin tarihin malumai ka ji shi wannan malamin daga cikin malaman hadisi ha an san adadin hadisan da ya ji daga malami kaza ana gane da kyau ko kenan da an ji hiye da wannan hadisan to sai a ce to akwai hadisin da bai inganta ba don bai ji daga gare shi ba in ba hadisi goma sha takwas ba wannan duka yana daga cikin amana ta ilimi da malumai suka dora ma kansu malaman hadisi wanda har ya kai zuwa gare mu wannan lokacin wanda da ba dan su ba to da ba za mu iya bambance hadisi na gaskiya da na karya ba ba za mu iya bambance duma da kabewa ba ba za mu iya raba tsaba da tsakowa ba tsakanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka musu da alkhairi حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عاصم الأحول وخالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم manzo Allah ya kasance idan ya sallame yana cewa Allahumma anta salam wa minka salam ya Allah kai ne aminci kuma da gare ka aminci yake tabarakta albarkokinka sun yawaita ya zal jalali wal ikram ya ma'abuci jaljala da karamci ya ma'abuci ɗaukaka kenan da kuma كرمتي حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن أبي عمار عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته وزع الله يا كسنتي إذن يسلمي دك سلر سع أنا قاين دكوكو كأنم زائي ترجمة كيما عنوية أقول لك تند فعلي mudari yake dokan fi yake dokan ma'ana ta madi wal aksu bil aksi ana ganin da kyau ko misali a hadisi ana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث kaga in fassara zaka ita ta zahiri sai ka ce mi manzo Allah ya kasance in ya shiga ban daki yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is to haka abin yake kahin manzo Allah ya shige ki ko sai ya shiga to ka gani in ka bi larabcin zalla sai ka ce in ya shiga yake to kamin ya shiga yake yi kenan kana idza dakhala ay kana idza arada an yadkhul al-khala'a wanda shi ne kenan kenan manzo Allah ya kasance idan ya sallame daga sallar sa istaghfara thalathan thalatha marratin yana istighfari sau uku sun makala sannan sai ce Allahumma sai ya ambaci fa zakara ma'ana haditha Aisha sai ya ambaci ma'anar wancan hadisin kina abin da yake nuni shine manzo Allah in ya sallame assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta as-salam wa minka as-salam تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت عالم به مني أنا قاعد لكيكو da irin wannan addu'in da suka zo gashi rabbi a inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya ko so wannan shine kenan a takaice dai wannan hadisi suna muna bayanin wannan babin yana muna bayanin in mutum ya sallame daga sallah ba da ya sallame zai tashi ya barori ba kamar ana tsindike da shi ko kamar ana kore da shi kenan kuskure ne mutum ya sallame tsumul ya tashi yana daga cikin abin mamaki dangane da sallah wai ka kare ibada ce ka kare kuma astaghfirullah kake cewa kun san dan me yasa ibada ce kai ba sabo ba amma kuma in ka kare me zaka cewa astaghfirullah astaghfirullah Allah ka gafarta mini tare da me kai ibada ce to kun san hikimar a hikimar shine dan lokacin da kake sallah kaman kana gaban Allah ne to tsayawar da kai ana gan da ke ku mai yiwa ba ta dace da girman Allah ba to shine in ka sallami shi ka ce ya Allah a gafarta mini ko da na yi tsayawar da ba ta dace ba a gaban ka ya Allah ana gan da ke ku wannan shine ma'anar istighfarin da kake yi to kai ka tashi ka sallame kawai ka tafi ba kai istighfari ba alhali tsayawar da kai kana ta susushe gaban Allah ko kuma ka zo da wasu da wasu tafafi masu doyi da warin hamuta da sauransu kana ta hamami ana gani da kyau ko to baka istighfari ba ka tai maimakon ka samu lada ka tai da hushin Allah to shi sa lokacin da kare sallah sai ka istighfari ana gani da kyau ko wanda shine kenan kenan alazumci wannan zikirin na bayan sallah akwai alkhairi mai yawa a ciki malamai suna fassara fadin Allah madaukakin sarki fa idza faragta fansab ai idza faragta min salatika faq'ud li zikirillahi ta'ala idan ka sallame daga sallah to ka zamna ka ambaci Allah kai istighfari kai zikiri wannan shine kenan kenan ita sallah farkon ta zikiri kuma karshen ta me karshen ta zikiri wannan shine kenan ha waghfir haumati waghsil haumati muka ce shine me yake da suna zunubi na haumati shine zunubi haubati zunubi waksil haubati iksil zunubi mun gaye shi a cikin fasara ko? na shi kuma sahimata kalbi muka ce datti na zuciya ko daga cikinsu hasada daga cikinsu kyashi da sauransu na na a akwai wasu misali akwai Allahumma inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika addu'in suna da yawa ana ganda jago yana akwai ruwayoyin da shi tunda shi Imam Abu Dawud hadisan da ya kawo hadisan da shi ya rawaito ne akwai hadisan da bai rawaito ba kuma hadisan da shi ya rawaito akwai hadisan da an samu su malamai su rawaito su ana ganda jago to shi sa kenan zaka ga in ka ji wani littafi kuma zaka iya samun ƙarin wasu akan wayannan addu'o'i na bayan sallah suna da yawa sosai suna da yawa sosai sai dai mutum ya koyi abin da ya sawwaka malam yace babun fil istighfari babin da yazo game da bayanin istighfari neman gafara حدثنا النفيلي حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا عثمان بن واقد العمري عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ما أصر من استغفر دون دي استغفاري توبا يد زنبي وإن عاد في اليوم سبعين مرة كودا كو زنبي نن دي استغفاري يا قار ميما تاشو سو زبعين أتكين إني سيدي دادين أبو حديث ضعيفي إن بهاك بدأ أكوي مسألة ana gane da kyau ko domin mai hadisi yake nuhi wai hadisin yana nuhin inda har kai za ka istighfari to ita farshe guminka ana gane da kyau ko da za ka zo ka yi zina yanzu la kaddar Allah sai ka yi astaghfirullah kuma ka kara ka yi ka ce astaghfirullah kuma ka kara ka yi ka yi astaghfirullah shi kenan ana gane da kyau ko to sai dai wannan hadisin bai inganta ba bal ma ya tabbata daga cikin magabatan kaunin magabata suke cewa almustaghfiru minaz zambi wa huwa muqimun alayhi kalmustahzi'u alayhi kalmustahzi'u bi rabbih wanda yake neman gafaran zunubi kuma ya koma yayi zunubin ya ƙara neman gafaran zunubi kuma ya koma yayi kalmustahzi'i li rabbih kawai mai izgili da Allah ne ana gane da kyau ko idan tuba da ta da tuba izgili ne ga Allah wannan shi ake cewa tuban mazuru ana gane da kyau wannan shine kenan kuma mutum ya rika tuba ga zunubi yana kobawa yana jayo hushin Allah madaukakin sarki bar mu je gaba zan ba ku ta kissa mai mai cike da me yake da suna wa'azi maliki hammadun an sabitin an abi burda an al-aghar al-muzani qala musaddadun fi hadithihi wa kanat lahu suhba abu burda ya karbo daga al'azar al-muzani al'azar ƙala musaddad fi hadisihi wa kanat lahu suhba yace yana da me yake da suna ma'ana yana daga cikin sahabbai wanda ba su shahara ba shi yasa sai da ya ambaci haka al'azar ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innahu la yughanu ala qalbi lallai la yughanu ala qalbi ana shagaltar da zuciyata ana gan da kyau ko wata ran sai ya kasance kun nemi wani abu ban yi muku shi ba wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marratin kuma lalle ni ina neman gafarar Allah a kowanne ini sau 70 sau sau 100 ba na me yake nuhi kawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na nuhi wata rana zuciyarsa layuganu aila yughatta ana liƙe ta sai ya kasance Allah kawai ta fuskanta to wani zai iya zo da buƙatarsa alhali manzo Allah ya shagaltu da ubangijinsa to wannan buƙatar da bai samu ba ko wannan dadin da bai ji ba na bai samu buƙatar su ba daga manzo Allah to manzo Allah kamar yana ganin kamar yawa mutum laihi to shine sai yake ina neman gafarar Allah a kowanne ini sau ɗari tare da in kuka duba a asali wannan ba laifi ba ne don saboda bai masan da mutum ya zo ba ana ganda ki kuma don saboda a lokacin ya shagaltu da Allah ne maɗaukakin sarki shi ne ma'anar layugano ala kalbi kinan wataran ana shagaltar da zuciyata za a kaddara sai ya kasance kuna bijiro da bukatunku ban samu damar na biya muku su ko na baku amsar su to in ma na bata ma wani rai to aini ina neman gafara ga Allah a kowanne ini sau ɗari حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة النافع عن ابن عمر قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة منكسن تبس منا كلغا ما منظى الله صلى الله عليه وسلم استغفاري ديكي سودري ana gan da kyau ko ga kuma inda yake cewa rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya ubangiji ka gafarta mini ka karbi tuba na domin lalle kai mai yawan karban tuba ne kuma mai jin kai kenan wannan ibnu umar ne yace za su zo su zamna a wuri kahin manzon Allah ya tashi sai sun kilga istighfari 100 da yake yi kahin su tashi ka ji manzon Allah ke yawan istighfari in ya zamna a wuri kamin ya tashi sai istighfari 100 in ya zamna can ma kamin ya tashi sai yayi 100 wanda wai baya sabo ana gane da kyau ko wanda kuma li yaghfira Allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wanda an riga an gafarta mishi yayi ma ko bai yau balle ma bai yi ba amma yana istighfari dan me yasa manzo Allah yake haka dan ya koyar da mu ana gane da kyau ko kuma dan saboda shi istighfari karan kansa ibada ne ko baka da zunubi balle ma man zalladhi ma sa'aqatun wa man lahu al-husna faqat waye baya lahi waye baya kuskure حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حفص بن عمر السني حدثني أبي عمرو ابن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يحدث يحدث يحدثنيه عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه duk wanda ya faɗi wannan istighfarin astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi ghufira lahu duk wanda ya faɗi wannan zikirin wannan istighfarin za a gafarta masa wa in kana farra min az-zahafi ko da ko a ce ya tsere daga wajen yaki kun sai yana ɗaya daga cikin manya-manyan laihuka mutum wajen yaƙi ya tsere ana gane da shi yana ɗaya daga cikin asabu al-mubiqat da da manzo Allah ya ce ishtanibu sab'a al-mubiqat daga ciki wal firaru min az-zahab to ko da ka tabka wannan laihin na tserewa daga wajen yaƙi in dai har kai wannan istighfarin to Allah ya gafarta maka wannan wasu malamai suna ce masa sayyidul istighfar wajen neman gafara to wannan shine shugaba astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi wa zai bani wa zai gani me yasa ya zama to sayyidul istighfar wanda ya gane darasin jiya ya gano na jazakumullahu khairan dan saboda an ka sunan Allah al'ala ko astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi ya kamata a haddace wannan zikirin astaghfirullah bari in maimaita sai ku maimaita astaghfirullah alladhi astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو أستغفر الله الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه wanda ya iya yanzu ya san ya iya na'am to malai wannan kenan zikirin yana da kyau a rike shi da kyau na'am مالا يتي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الحكم بن مصعب حدثنا محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه حدثه عن ابن عباس أنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار دون لزمت استغفاري أنا قاعد لكيكو ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja to Allah zai sanya masa duk cikin kuncin da ya shiga Allah zai sanya masa mahuta wa min kulli hammin faraja kuma zai sanya masa budi a cikin dukkanin damuwarsa wa razaqahu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta sa ta inda baya tsammani sai dai hadisin bai inganta ba amma dai akwai ayata alkur'ani wadda za ta nuna haka wadda ma ta nuna hiye da haka Allah ya ce fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara al-imam al-hasan al-basri yana a majalisi wata ran sai wani ya zo ya ce malam kai mini addu'a kuma ka bani addu'ar da zan yi dan talauci ya sha mini kai sai ce istaghfirullah je kai dan istighfari wani ya zo matsala aihuwa shekara kaza ban aihu ba imini addu'a kuma ka bani addu'ar da zan yi ke je kai ta istighfari wani ya zo ba ni da lahiya kullun kaza kaza ciwon kai da wane ne da ciwon kawahu da tension da wacece da wacece duk sun sha mini kai imini addu'a kuma ka bani addu'a da zan ta yi ce je kai ta istighfari wani ya zo tuzuranci ya mini yawa shekara nawa ina neman aure na ki samu ba ni addu'a in samu mata ana gani da kyau ko ce istaghfirullah je kai ta istighfari wani yanzu kasuwanci na sai karewa yake yi ina ta hasara a cikin kasuwanci je kai ta istighfari wani yanzu dabbobi na suna ta mutuwa wani yanzu gona ta lalace tsutsotsi suna ta cinye ci maka je ku ta istighfari sai aka ce masa wai malam baka da wata addu'a sai istighfari duk wanda yazo ka ce masa ya istighfari ya ce eh kuma ba ni na ce musu ba Allah ya ce su yi ana gani da kyau ku ya ce ku yi ne Allah ya ce ba faƙultu stagfiru rabbakum na huka na gafara yau shi ne sama a alaikun midrara har zuwa ƙashe wannan ayar da muka kawo a shi dai kenan wannan ayar tana gaskata ma'anar wannan hadisin kenan yawan istighfari yana kawo buɗe ana gane da kyau ko kuma istighfari mutane suna kuskure wajen yin sa shine shi istighfari in ana yin shi ba wata maimaita ba ne za a yi baki na maimaita amma hankali na wani wuri a'a lokacin da kake yi ka kudurta a zuciyarka kuma ka rika halarto ma'anar abin da kake faɗi ma'ana ka rika faɗi da bakinka kuma da mi da zuciyarka da hankalinka ana gane da kyau ko wannan shine kenan da istighfari dai abu ne mai mai falala sosai malam yace haddathana musaddadun haddathana abdul warithi حاء وحدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل المعنى عن عبد العزيز بن سهيب قال سأل قتادة أنسا قتادة يا تنبي أنس أي دعوة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر wace addu'a ce manzon Allah ya kasance yana yawan yi kwale ce kana aktharu da'watin yad'u biha ya kasance mafi yawan addu'ar da yake yi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa zada ziyadun wa kana Anas idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha Anas ya kasance idan ya soye wata addu'a to da ita yake yi wa idza arada an yad'u bi du'ain da'a biha kuma ya kasance idan ya so ya nemi wani mishi addu'a cewa yake yi mishi wannan addu'ar ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan wani zai ji umara ya ce wani wace addu'a kake so in maka ka ce ce mishi ka ce allah ya bani duniya kyaukyawa lahira ma kyaukyawa shi kenan ta game komi da komi kuma wannan tana daga cikin addu'o'in da suka zo a cikin alkur'ani wanda ko a babe na addu'a ka lizumci addu'ar da ta tabbata a hadisi da alkur'ani ta yi addu'ar da kai ka iya abokan ana gane da kyau ko wannan shine kenan to rabbana atina fid dunya hasana tana daga ciki wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar na'am hmm eh to ai komi da niyya da niyya ake aiki kai da ka karanta da niyyar karatun qur'ani kake ko da niyyar addu'a kake aha kun san me yace da muka ce wajen alqunutun nan kada a rera shi yayi ana gani da kyau ko sai ce to idan an kawo irin wannan addu'o'in wanda su zuwa alqur'ani mutum yana iya rera kana Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم سيأتي مي كلا كلا كنا وترى أواكي وترى أريرا آآ tun da dai ka karanta da niyyar addu'a ne kinan ba qur'ani bane kake karatu haka ne yake ni ko a nan ne kake nuhi to ai kuma na kara muku da wani shi ma wanga duka yana da abin ga na'am eh to a cikin ruku'i ko ruku'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ruku fa'azzimu fihi rabb kenan shi ruku'i ba a karatun qur'ani kun ba addu'a ruku'i ko addu'a ba ai sujada ana yin wannan tunda a matsayin addu'a zaka yi ta ana gane da ke ko na'am ya inganta suna da yawa shi ma addu'o'i na ruku'i suna da yawa suna da yawa akwai Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu ana ganda ke ku har zuwa ƙarshe suna da yawa wanda shine kenan eh haka ne na'am kenan rabbana atina fid dunya hasana shi kuma anan ya kace Allahumma rabbana duk yanda kace in kace rabbana atina in kace Allahumma rabbana yayi ana gane da ke ku na'am malam yace haddathana yazid ibn khalid ar-ramli haddathana ibn wahb haddathana abdurrahman ibn shuraih an abi umamata bin sahl ibn hunayf an abihi qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sa'ala man sa'ala Allah ash-shahadata sadiqan duk wanda ya roƙi Allah ya datar da shi da shahada sadiqan ana gani da ke ko kuma da gaskiya yayi wannan a cikin zuciyarsa ballagahu Allahu manazil ash-shuhada'i to Allah zai kai sa a matsayi na shahidai wa in mata ala firashihi koda ko a ce ya mutu akan shahidarsa wannan hadisin dalili ne akan ka'idar anniyatu ablagu min al'amali manzo Allah yace duk wanda ya roki Allah da gaskiya akan Allah ya datar da shi da shahada a ma'ana mutuwa a wajen yaki to Allah zai kai shi a matsayin shahidai ko da ko a ce ya mutu akan gadonsa ne kiyasi akan wannan hadisin duk wanda ya yi niyya mai ƙarfi ta hardar alkur'ani kuma ya yi ta ƙoƙarin hardarsa har ya mutu bai hardace alkur'anin ba Allah zai kai sa matsayi na mahardata alkur'ani amma sai an yi anniya bi azmin ana ganin da ke ko niyya kun mai ƙarfi eh shine niyya mai ƙarfi shine kayi niyya kuma kana bisa kan hanyar yikin amma ba kayi niyya ba amma kun babu ruwanka da ma zuwa makaranta ko kuma sai sati ma ya wuce bai wuce sau biyu da ka karanta alkur'ani ba to anya ko kana niyya haddace qur'ani mai niyya haddace qur'ani bai bari ini ya wuce bai karanta shi ba to wanda shine kenan na'am malam yace haddathana musaddadun na'am mhm eh duka yana daukar hukunci duka ɗaya ne ana gane da kyau niyya tana da muhimmanci sai ana son komi mutum ya yi niyya ana gane da kyau innamal a'malu bin niyyati sami'tu aliyan yaqulu ji haddathana musaddadun haddathana abu uwana an uthman ibn al-mughirati al-thaqafi an ali ibn rabi'ah al-asadi an asma ibn al-hakami al-fazari qala sami'tu aliyan yaqulu ناجي علي نتي وكنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا na kasance mutum ne wanda in na ji hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nafa'ani Allahu minhu bima sha'a an yanfa'ani to Allah yana amfani na da shi yanda yaso ma'ana ina kokarin aiki da shi shine abin da yake so yace ana wa idha haddathani ahadun min ashabihi istahlaftuhu idan kuma wani daga cikin sahabbai ya bani labarin hadisi yace daga manzon Allah ne in ba ni na ji shi ba istahlaftuhu ina neman yayi mini rantsuwa ko ya bani tabbaci fa idha halafa li saddaqtuhu idan yayi mini rantsuwa sai in gaskatar da shi qala yace wa haddathani abubakar kuma abubakar ya bani labari wa sadaqa abubakar radiyallahu anhu kuma abubakar yayi gaskiya annahu qala akan cewa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah yana cewa nan wannan yana nuna yadda sahabbai suke taka tsantsan da me da hadisi ko ka ji ko da tsakanin shi ne yake musu manzo Allah yake sun nemi ya rantsi in gaskiya ne yadda suke taka tsantsan da kada su jingina wa manzo Allah abin da bai ba bai tabbata ba kada kuma su zo su yi aiki da abin da bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yuznibu dhanban babu wani mutum da zai aikata zunubi fa yuhsinu tuhura sai ya kyautata tsarkinsa ma'ana ya kyautata arwalla thumma yaqumu sannan sai ya tashi fa yusalli raka'ataini sai ya sallaci raka'o'i guda biyu thumma yastaghfirullah sannan sai ya nemi gafarar Allah barin dan yi tambihi wannan bawan Allah yana son ku da alkhairi ne kada ko kamar ya takura muku ina nuhin mai tada mutane in sun kwanta ana gane da kyau ko wallahi ba karamin laihi bane a zo majalisi inda ake karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karanta manzon Allah ya ce kuma kana kwance kana kwana ana gane da kyau akwai wanda cikin kwana ma zai iya cika mu da da wari ko tunda su idanu su ne su ne su ne madaurin takashi in ji manzo Allah sallam al'ainu wuka'is sahi in kana hulke mai yawa zaka iya ka matse ta ko ka tashi ka in ka'ida to amma in ka kwanta zaka iya ka dume mu anan muna cewa manzo Allah ya ce ka kuma kana sako muna ba ma ba mai ana ga da kyau ko wallahi yana son ku da alkhairi ne ta ku ga ya takura muku kuma asali ne ce ai haka dan yanzu aka bada dama nan duk da an jima za a gani kowa ya gije ya yi gishince ni ba sai abin ga akwai bara bara da muna karatu wancan masallacin har sai da raina ya ɓaci in tsaye da ma karatu na bar karatun gaba ɗaya ramadan bai kare ba babu daɗi kana karatu mutane suna mai suna kwakwanci duk da an san ramadan ne amma a jure bai wuce awa ɗaya da rabi da zamu yi na'am malam ya ce babu wani mutum da zai yi zunubi sai ya kyautata arwallarsa sannan sai ya tashi yi sallah raka'a biyu sannan ya nemi gafarar Allah illa ghafarallahu lahu face Allah ya masa gafara thumma qara'a hadhihi al-aya sannan sai karanta wannan ayar walladina idza walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون باكاو آية بك بني نئيداتا أنا قاند كيوكو سيما زال الله يأمبتش وانا آية متانا كيركي سوني واندا idan suka aikata alfasha suka yi zunubi zakarullah suna tunawa da Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubinsa su nemi gafarar zunubinsu kuma wa yake gafarta zunubi in ba Allah ba jama'a Allah yana son mu wallahi Allah yana son musamman al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka gabata fa mutun guda zai yi laifi dalilin shi Allah ya halaka mutanen gaba daya amma mu kuma gashi nan ba irin zunubin da ake aka yi a da wanda ba a yi wanda ba a yi shi a wannan zamani har ma da zunubin da mutanen da suka gabata ba a yi shi ba mutanen da suka gabata ba a yi maɗigo ba mutanen da suka gabata ba a san namiji a wuri namiji ba ko mace ta aure mace an san dai namiji ya saru da mace amma ya aure za a yi mace za a aura ana gani da kyau ko ba a san mutum ya mai da kan shi dabba ba ko mutum ya yi zina da dabba amma yanzu duka ana yi amma kuma Allah ya jure ya kyale wannan kuma kun san albarkacin waye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wannan addu'ar kada Allah ya halaka al'ummarsa dalilin laihin wasu ma'ana halakawa ta gaba ɗai to shine nan manzo Allah yake cewa duk wanda ya aikata zunubi yayi arwalla ya zo ya raka'a guda biyu yayi istighfari ya tuba zuwa ga Allah to Allah zai gafarta masa ana gane da kyau ko shine wani mai hikima yake cewa ya man'ada thumma atada thumma iqtaraf thumma istaha thumma intaha thumma i'taraf abshir biqawli llahi fi qur'anihi in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ya kai wanda kai zunubi kai kai ka wuce gona da iri kai ta'addanci to muna maka albishir da Allah ya ce in ka bari ka tuba zai mi zai gafarta maka malam yace haddathana ubaidullah ibn umar ibn maisar haddathana abdullah ibn yazid al-muqri حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت أقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن السنابح عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يده وقال مزا الله يا ريكي هن معاذ سيتي مسا يا معاذ يا كي معاذ والله إني لأحبك نارا إذا الله إنا صنك والله إني لأحبك حسب مزا الله يمتس نارا إذا الله إنا صنك فقال سيمزا الله يتي أوسيك يا معاذ dalilin sanda nake maka ina maka wasiya ya kai mu'azu la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu kada ka barin fadin wannan addu'ar bayan sallah a kowace sallah Allahumma a'inni ala zikrika ya Allah ka taimake ni akan ambatonka wa shukrika da kuma godiya a gare ka wa husni ibadatika da kuma kyautata ibadarka wa awsa bidhalika mu'adhun as-sunabihiyya shi ma mu'az sai yama sunabihi dalibinsa wani irin wannan wasiyar wa ausa bihi sunabihi aba abdurrahman shi ma sunabihi sai ya wasiya ga dalibinsa abu abdurrahman kun ga mamakin magabata ko sai inda suke son in alkhairi ya same su isar da shi ga sauran mutane mu'az ne suna tare da manzo Allah sai manzo Allah ya kama hannun mu'az yace wallahi mu'az ina son ka wallahi mu'az ina son ka kuma ina maka wasiyar duk sallah in kai bayan sallah kai wannan addu'ar Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika haka shi ma mu'azu akwai dalibin su da ake cewa sunabihi shi ma wata ran ya rike hannun sa yace wallahi sunabihi ina son ka wallahi sunabihi ina son ka duk sallar da kai ka faɗi wannan addu'ar haka shi ma sunabihi yana da yana da dalibi Abu Abdurrahman yace wallahi Abu Abdurrahman ina son ka wallahi ina son ka kada ka bari bayan kowace sallah ka faɗi wannan addu'ar akwai darasi guda biyu da nake son mu ɗauka a cikin wannan hadisan darasi na farko ku ji yanda kalima ta soyayya take kai kawo a cikin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bakin magabata kalimar da aka bar ma yan fina-finai ana gane da kyau ko alhali babu addinin da ya kula da soyayya kamar addinin me kamar addinin musulunci su yan fina-finai soyayya su ta tsaya ga mata ne to su kuma shi kuma musulunci hatta maza tsakanin su ana so su yi ne su soyayya mata tsakanin su yi soyayya kai soyayya ma tana daga cikin dalili na shiga ne na shiga aljanna kai ba ma za ku shiga aljanna ba in ji manzo Allah sai kun so me sai kun so junan ku shine wani mai hikima yake wake lokacin sallar me ake ce musu mu suke ce wannan sallar ba a jima da aka yi ta ba san valentine ko sallar masoya ta duniya sai wani waƙe yake cewa in kana lilhubbi idun fi aqidatihim falhubbu min manhaji walhubbu fi dini فكل أيامنا بالحب نعمرها بفضل ربي في عسر وفي لين يجي إنسو سويا وترانا تي كيغريتا ta idi. to mu a addini kullun sallar soyayya ce ana gahin da kyau ko kuma soyayya tsarin addinin mu ce kuma a cikin addinin mu take a gaba ɗayan kwanakin mu da soyayya muke yi don ibadar da kake ai sai da me sai da soyayya ma'ana da ina so in faɗakar da mu wannan kalmar ta kai kawo a cikin bakin mu a tsakanin mu wani ina son ka inni uhibbuka fillah ana gane da kyau ku ka ce ya ali inni uhibbuka fillah ya abdul nasir inni uhibbuka fillah ya binyamin inni ya bahar inni uhibbuka fillah ya antum jami'an inni uhibbukum fillah ana gane da kyau ku wannan shine kenan barakallahu fikum na'am Allah ya hada mu a cikin masoya karkashin tutar al'arshinsa wannan addu'ar kuma ita ma tana da muhimmanci Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadaka kun sa abinda ta kunsa shine neman taimakon Allah ya taimaka maka wajen ibada sha'iri ke cewa idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yaqdi alayhi ijtihaduhu duk abinda kake in Allah bai taimaka maka ba to wannan aikin ma da kake zai iya halakar da kai ko sallah kake in Allah bai taimaka maka mai yawa ka kai sallah ka samu zunubi kenan taimakon Allah cin komi ana me ana bukatarsa kenan ka kawai ko dubararka ko aikinka bai isa ya ya kai ka ga cin magaci ba in ba da taimakon Allah ba حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد أن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن أقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة manzo Allah ya umurce ni in karanta qula'uzzai haka Hausa yake cewa ko na'am in karanta qula'uzzai bayan kowace sallah حدثنا أحمد بن علي علي بن سويد السدوسي حدثنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أمر بن ميمون عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه manzo Allah ya kasance yana birge sa an yad'uwa salasan ya rika yin addu'a sau uku uku wa yastaghfir salasan kuma ya istighfari sau uku uku abin da yake nuhi shine in yana addu'a yana maimaita kalmomin addu'a sau uku misali Allahumma ja'al fi qalbi nura a ba ita ba misali ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آت... كنا دو أدو أدو يدوكو سيمي سيما ما يتاتي سوء haka istighfari shi ma yana mai tashi sau uku hadisin bai inganta ba amma ma'anar shi tana da kyau domin inna Allah witrun yuhibbul witra ana gane da kyau ko addu'a in za ka yi adadi in son samu ne ka yi adadi na mara number empire wannan shine kenan حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن, أم عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ياتي مني ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب shin kina so in koya miki wata addu'a wadda zaki yi idan kina cikin tsanani aw fil karbi shakkar rawi ne ko kuma a cikin tsanani dubanan su guda Allah Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allah Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a ana gane da kyau ko duk in kina cikin tsanani manzo Allah ke yawa ta maimaita wannan addu'ar za ki ga buɗi a cikin rayuwa قال أبو داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر kun ga wannan addu'ar Allah Allah yana gani na manta da ita dalilin wannan karatun da tuna da ita Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a kun ga a cikin ta baka nemi komi ba kawai tsantsar yabo ne kake ma Allah to amma yaban zai sa Allah madaukin sarki ya ne ya kawar maka da matsalarka ana gan da ke ku ma'ana ya Allah Allah kai ne ubangiji na ba na shirka da kai da komai ana gan da ke ku kenan dan haka ka biya mini bukatuna حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر na kasance tare da ma'aikin Allah a cikin wani balaguro falamma da naumin madina lokacin da manzo Allah ya kusanto a madina kabbaran nasu sai mutane suka fara kabbara wa rafa'u aswatahum suna daga sautukansu dan saboda murna na sun tsinkayi madina kuma dan saboda tudun da suke hawa don a sunna in za a hawa tudu yana cikin balaguro kabara ake suka daga sautin suna Allahu akbar faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane innakum la tad'una asamma wala ga'iban wanda kuke kira ba kurma bane kuma sannan ba babu shi nan bane innal ladhi tad'unahu bainakum wanda kuke kiransa yana cikinku wa baina a'naqi rikabikum kuma yana tsakanin wuyoyin abubuwan hawanku thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah yace ya abu musa ya kai abu musa ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna shin bazan nuna maka ba wata taska daga cikin taskokin aljanna fa qultu sai nace wa ma huwa me wannan qala yace la hawla wala quwwata illa billah babu dubara babu ƙarhi in ba gawa ba ma'ana ba ni da wata ƙarhi ba wani ba ni da wata dubara in ba dubara ta Allah ba da ƙarhinsa ana gane da kyau ko wannan hadisin wannan ƙarin da aka ce innal ladhi tad'unahu baina bainakum wa baina anafikum shi bai tabbata ba amma sauran magana duk ta tabbata a takaice wannan hadisin abin da yake nunawa wajen zikiri ba a son mutum ya rika daga sauti ana gane da kyau ko in ma baka yi da hadisi ba Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya wa duna al-jahl min al-qawli bil ghudwi wal asar aya ce ho karara amma kace da Allah mutanen nan da suke ta shigar gaba suna suna ihu ah ana gane da kyau ko Allah madaukin sai ce ku roke sa ku kira sa in aka ce kuma kiran Allah da zikiri shine a gaba ku yi zikiri kuna masu sauso ta muryanku ba sai kun daga muryanku ba ana gane da kyau ko kenan yana daga cikin sunna ta zikiri a yi sannisan yanzu akwai ma wanda sun ɗauka in ba ka ɗaga murya da zikiri hukun ba ka bugar gaba sai a ce maka makiya annabi ko? ka gani wannan zalunci ne wallahi zalunci ne ba a taɓa jin manzo Allah sallam ya zo yana ɗibgar gaba ko yana yana kiran sunan Allah ana gane da kyau ko kuma a takaice ma ko a hankalce ko a hankalce ana gani da kyau ko zai nuna maka da bai dace ba a ce ana kiran sunan Allah irin wannan yanayi ko a hankalce domin Allah madaukakin sarki ana kiran sa ne don girmama sa to yanzu da Allah yana cikin girmama ka zo kana kiran sunan ma'aikinka kana shigo gaba kana ubana ubana ubana ubana ana gani da kyau ko za a jama mahaukaci ne wannan ana gane da kyau ko wannan gaskiya ce yan magana suka ce zancen gaskiya a yi shi da wando ko wannan shi ne kenan ana muna haɗin gaskiya ne abinda yake gaskiya kuma ita gaskiya da maɗaci gare ta ko wannan shi ne kenan kenan gaskiya kiran sunan Allah ana shi ne a cikin natsuwa malam yace haddathana musaddadun haddathana yazid ibn zurayy haddathana sulaiman at-taymi an abi usmana an abi musa al-ash'ari أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كوكن سندا حتى أتكين iyaye da kakanni da su gabata ba kowa ke zikiri ba na ɗibar gaba ba kowa ke yi ba ana gan da ke ku ma'aikinmu suna daga cikin malaman masarauta ta madawa duk wani masallaci da za a buɗa su ne gaba ana gan da ke ku duk inda za a bude masallaci a cikin ƙauyuka su ne a gaba su ne masu ta bude masallaci ya an ce masarauta ku kasan iyakar gargajiya ko amma su ba su wannan shirki na jibar gaba ba sa yin shi ko ɗawa irin hotuna na wannan abdun ba su yin shi ana ga hatta maulidi da kuke gani ba su yi to wannan sai nuna maka in ka ce a'a a yi iyaye da kakanni to ko iyaye da kakannin ba kowa ke yi ba kenan ƙarshen magana kenan ko wannan shi ne kenan da shi ne na alaikum salam addu bi kawai la'ila'il wannan hadisin bai inganta ba wai addu zakata abdanikun bi la'ila kun san ma'anar wannan hadisin wai ku hidda zakar jikinku da la'ila ilallah ma'ana hakakin nan da za ka yi kamar kana hudda zakka ne ta jiki zuwan nan da zaka hudda kamar zakka ce kake hudda wannan hadisin bai inganta ba kai kai ka ji ma wani wani rubabben hadisi wai qulu la ilaha illallah hatta yuqalu hatta yi kalu lakum majanin ko ku ce la ilaha illallah a ce muku mahaukata to wannan duka su ne kikekar abubuwan su ha a ce muku mahaukata wannan bai wannan bai inganta ba duka hadisai ne wanda suka kirkira da kansu mawdu'at ne wannan shine kenan Allah ya kare mu malam yace an abi musa al-ash'ari annahum kanu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa hum yatasa'aduna fi thaniyatin sun kasance a cikin balaguro tare da manzo Allah suna hawa wani wani dutse shine thaniya faja'ala rajulun kullama ala as-thaniyata nada la ilaha illa Allah wallahu akbar sai wani mutum duk lokacin da ya taka kafa yana hawa sai ya ce la ilaha illa Allah wallahu akbar ya daga murya فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yace innakum la tunaduna asamma wala ghaiban wanda kuke kira haba kurma bane kuma babu kun babai babu shi nan bane ya abdullahi ibn qais ya kai abdullahi ibn qais sausauta muryarka fa zakara ma'anahu sai ya ambaci ma'anar wancan hadisin haddathana abu salih mahbub ibn musa akhbarana abu ishaqa الفزاري عن عاصم عن أبي أثمان عن أبي موسى بهذا الحديث وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس يا كومتاني اربعوا على أنفسكم كسوك أقام كاوننكم معنى متاني سنة هوا سنة زكي سنة تغم رياسي مزالة كسوك أقام كاوننكم منا ويسن سنو حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسين زيد بن الحبابي حدثنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني حدثني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبية أنه سمع أبا سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا دون ديتي نا يدد الله شيني أبنجشي وبالإسلام دينا كم مسلم شيني الديني وبمحمد رسولا كم محمد تا ايكن الله ني وجبت له الجنه تو الجنه تا تبت اكنسا الجنه تا وجبت اكنسا kina wannan shi mana daga cikin zikirin da ake so mutum ya ta raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula ko kuma nan sallallahu alaihi wasallam bai so ba sai ka ce wai muhammadin rasula ya wadatar ana gane da kyau ko wannan musamman kun bayan kiran sallah ana yin shi bayan kiran sallah نعم مالك حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن الألاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة دون يمين صلاتي ديا صلى الله عليه عشرا ألا زي مسقوما حدثنا الحسن بن علي حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصناء الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة للي ما في في ترانا كنكو إذا ترانا الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه توكو يويتي من صلاة أتكي رانا الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليّ domin salatinku ana bijiro mini da shi ina a kabari qala fa qalu shi suka ce ya rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta ya manzo Allah ya za a bijiro maka da salatin da muke maka alhali a lokacin arimta ma'ana ka riddige kasusan kaso riddige sun zama kasa qala yaquluna balita abinda suke nihi da arimta ai balita ma'ana ka zama kasa qala sai manzo Allah yace inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah mai albarkokinsa sun yawaita madaukaki harrama alal ardi ya haramta akan kasa ajsadal anbiya'i jikin annabawa sallallahu alaihim Allah ya salati akan su kina wannan hadisi manzo Allah ne yace ma sahabbai ku rika yi mini yawan salati ranar juma'a domin duk wanda ya mini salati to ana nuna mini salati in kai salati ga annabi za a ce ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane dan wane ya maka salati ana gane da kyau ko binyaminu dan tamaske ya maka salati ya manzon Allah sai a nuna wa manzon Allah shi ana gane da kyau ko sai an faɗi sunanka da sunan ma'aikinka manzon Allah zai farin ciki ba zai farin ciki ba ya kamata a ce kullum an nuna ma manzon Allah kai ka mishi salati ta wace hanya ta yawan salatin da zaka rika yi to shine sai sahabbai suka ce a manzon Allah lokacin ai kuma ka zama ƙasa ko ya za a nuna maka kuma salatin muka ganshi sai manzon Allah ce a wane mutum ai ƙaryar ƙasa wai dan duba ya gano ranar mutuwarsa manzon Allah ce ƙaryar ƙasa ta ƙaryar ƙasa ta ci ta ci ta ci naman annabawa ba na Allah ya haramta ma ƙasa ta ci ne ta ci naman annabawa ba ma annabawa ba hatta waliyai wasu mutanen kirki Allah yana haramta musu cin ƙasa ana gane da kyau ko ƙasa ta ci ta ci naman su a takaice wannan hadisi na muna falalar me yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dai in kai guda Allah zai maka goma bayan wannan kuma a nuna ma manzon Allah me salatin da kai mishi kenan salati ga annabi yana jayo soyayyar annabi kuma yana jayo soyayyar Allah domin in kaima manzo Allah salati kai ma masoyin Allah salati kenan Allah shi ma zai ne zai soka kai karawa da karoma in shi'ta ghufran adh-dhunubi jami'a aw shi'ta an tukfa adan wa humuma fa'mal bi qawli Allah fi qur'anihi sallu alayhi wa sallimu taslima in kana son gaba gafarar gaba ɗayan zunubi kana so a kare ka daga damuwa daga cututtuka daga sharurruka to kai aiki da faɗin Allah maɗaukakin sarki inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allah da manzo suna ma manzon Allah sala Allah da mala'iku suna ma manzon Allah salati dan haka kuma masu imani ku yi mamanzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu wanda suka yi yawan manzon Allah salati kawar masu karatun hadisi zaman da muke nan duk hadisin da muka karanta sai musamman manzon Allah salati duk hadisin da muka karanta domin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam salati ne باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله باب mai bayani akan hanin da aka yi mutum yayi mummunar addu'a ga iyalinsa da dukiyarsa haddathana hisham ibn ammar wa yahya ibn al-fadl wa sulayman ibn abd الرحمن قالوا حدثنا هاتم ibn اسماعيل حدثنا يعقوب ibn مجاهد أبو هزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع لا تدعوا على أنفسكم kada ku yi mummunar addu'a akan kawunanku wala tad'u ala auladikum kada kuma ku yi mummunar addu'a akan iyalinku ƴaƴanku wala tad'u ala khadamikum kada ku yi mummunar addu'a akan 'yan aikinku wala tad'u ala amwalikum kada kuma kada ku yi mummunar addu'a akan dukiyoyinku la tuwafiqu min Allah tabaraka wa ta'ala sa'ata nailin domin kada a zo ku yi daidai da lokacin da yake na karbar addu'a ta Allah madaukakin sarki fiha ata'un fayastajiba lakum ma'ana dan addan kada a zo ku yi daidai da lokacin da Allah yake karbar addu'a fayastajiba lakum sai ya karbi wannan munar addu'a da kuka yi Hausa ake cewa ka a zo ɗan amin na nan ana gane da kyau ko wannan su in sun ce ɗan amin suna nahin mala'iku ko qala abu dawud hadha al hadith muttasil al isnad fa inna ubada ibn al walid bin ubadatan laqiya jabiran wannan hadisin yana fassara mana wani karin magana na hausa da su cewa fata na gari lamiri fata na gari lamiri ma'ana ko da yaushe kasance mai fatan alheri gare ka domin kusa akwai masu ma kansu munar addu'a hatta mutum ya wani abu ce kai shege ne ana gane da jago wannan shine kenan to duk wannan daga cikin mummunar addu'a ga kai sai ka kasance shegen a ranar alkiyama ana ganin da kyau ko ka sanya mutum ki kasance shege shine kasance zunubi ya hilada yawa babu wanda a shege kamar wannan kun gani wanda shine kenan kenan ana so ko da yaushe mutum ya fada alkhairi akan kansa kenan manzo Allah yace kada ku ma kanku munar addu'a ƴaƴanku kada ku musu munar addu'a haka dukiyarku hatta dabbobinku akwai wata riwaya ma wanda ana a cikin balaguro tare da wata mata sai raƙuminta ya rika me yake da suna tahiya sannu sannu kawai da ya ba ta haushi sai ta rika la'antar raƙumin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye na je na la'antar raƙuminsa aka ce ai wance ce sai manzo Allah ya ce saki wannan raƙumin la tashabuna naqatun mal'una dabbar da aka la'anta ba za ta bi mu a wajen balaguro ba ana gan da ku manzo Allah ya ce ki saki wannan raƙumin tunda kin riga kin tsine masa albarka in ya bi mu tsino za tana iya shahon mu kada ta shahi sauran dabbobin mu saki raƙumin ya tahiya tai manzo Allah yake suna hatta dabbobi ba a so mutun ya me ya rika tsine musu ya rika la'antar su to balantana danka to balantana kai kanka ma ka rika tsine ma kanka na'am mm kamar abokin eh ne kaga wannan shi ma daga cikin mummunar dabi'a da mutane suke musamman ƴan mata shege ya wance ana ganin da ke ko kai Allah dai ɗebe mu wani albarka wai wallahi kuma cikin wasa suke wannan wai Allah ya ɗebe mu wani albarka akwai wani wanda ya shahara da wannan abubuwan a rejin sosiyo ko wannan duka alama ce ta rishin tsarkin baki irin su ne ake cewa bakin su baya haila ko to wannan shine kenan eh duka yana daga ciki Allah ya ɗebe mahalinka ai ya ɗaya mahalin albarka duk dai ana duk ilice ake ce ma ba'u ana gane kyau ko duka wannan bai dace babu wanda ya dacewa a ce yana kokarin kyautata mangunan shi kamar iyaye domin su addu'ar su kai tsaye ne da sun yi kamar yankan wuka akwai tarihin alimamu zamakshari wanda mun sha bada shi babu lokaci lokaci ya taida mun bada tarihin alimamu zamakshari ya ɗaya daga cikin manyan malumai wata yana zama da ɗaliban shi to dama yana cirar kafa gurgu ne an kawo bayani a irin wannan hadisin sai ce kuna ganin wannan kafar da kuke gani a cire ce dalilin addu'ar uwa ce ce lokacin ina yaro na kasance mutum ne mai karambani to tana da wani tsuntsu tana son tsuntsun nan sai na ɗa mai tsuntsun an yi daidai kuma ran nan tana azumi kusan kuma lokacin shan ruwa sai na ɗa mai tsuntsun ga icce da wata igiya na ɗame ƙafarsa guda sai na ja tsuntsun yana ɗame da ƙafarsa ina jin tsuntsun sai igiyar ta cire ƙafar da tsuntsun ma'aikiyata tana jin ƙaran tsuntsun ko da ta zo ta isko na cire ma tsuntsu ƙafa sai ta ce ƙafa allahu rijilaka kama ka ta'ata rijilau allah ya cire maka ƙafa kamar yadda ka cire ma wannan tsuntsun ƙafa ya ce kuma ko haka akai na zama saurayi ina kan hanya zani wajen neman ilimi na faɗo daga kan raƙumi ƙawa ta kare aka ce kuma dole sai an cire ta gani kun gani da ƙaramar da cirarrar ƙawa ana gani da ke ko alimamu zama shari wannan tarihi ne tabbatacce babu salati ala ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam mulike da wannan babin babi mai bayani akan waishin har ya halatta yin salati ga wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ana gan da kyau ko حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنبري عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وتما تاتاتي ما مأيكين الله صل علي وعلى زوجي يا منزل الله كي الدعاء غريني دني دمجينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زان الله يجي صلى الله عليك وعلى زوجك الله يي salati akanki da kuma akan mijinki ana gane da kyau ko dan haka wannan hadisin dalilin sa malamai suka ce akan cewa ya halatta kace sallallahu ala fil ala fulan ana gane da kyau ko sai dai salati inga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar girmamawa ne da yabo a gare sa shi kuma salati in ga wani wanda ba annabi bane kamar addu'a ne kamar yadda Allah ya ce wa salli alaihim ayi wad'u lahum inna salataka sakanun lahum yana sai manzo Allah ce sallallahu alaihi wa ala zawjiki ma'ana Allah ya biya miki bukata da ke da mijinki ana gane da kyau ko na'am a takaicin uwa masu girma salati arziki ne duk wanda Allah ya arzita sa da yawan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya arzita sa da arziki mai girma kuma salati yana daga cikin hukunce-hukuncensa salati kala biyu ne akwai as-salatu al-muqayyad akwai as-salatu al-mutlaq akwai salati wanda yake an kayyade sa da inda za a yin sa da kuma salati wanda yake kayyadadde ma'ana kowane lokaci kana iya yi to duk salatin da aka ce ga inda za a yinsa ana gane da kyau ku ga lokacin da za a yinsa to wannan salatin ƙa'ida shi shine kai salatin da yake na ibrahimiyya wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ba mu misali wurare guda uku bayan tahiya to ku ce cikin sallah kawai to cikin sallah bayan kiran sallah jazakumullahu khairan da kuma wani wuri sallar gawa sallar gawa shi ne babban misali ana sallar gawa dukkaninsu wani salati ake yi salatul ibrahimiyya amma kamar irin salatin da za ka rika idan saboda yawaita salati misali ranar juma'a babu lahi kai irin gajerun salati kana iya kai sallallahu alaihi sallallahu ala ala nabiyil karim ko allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad ko kuma wa sallallahu ala nabiyil karim duka ya tabbata duka wannan kana iya ka rika yi shi wannan shi ake ce ma as-salatu al-mutlaq ana gane da kyau ko kuma irin wannan ma shi yayi dadi ga wanda yake so yi da yawa domin salatul ibrahimiyya in kace zaka yin shi da yawa kamar zaka saurin gajiya kuma zaka rika bacewa wajen yi amma in dan gajeri ne kake wa sallallahu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammad اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم دكني ya tabbata ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam a takeice ne uwa masu girma mu harshen mu ya kasance mai yawan ta ambato da salati da istighfari da zikiri na Allah madaukakin sarki na eh radiyallahu anhu eh wannan duka istilahat ne wanda ana gayin su ne ga sahabbai tambayar shi shine ana iya ce ma wani mutum wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu ana gane da kyau ko? to ana iya cewa ana gane da kyau ko? amma in babu takrim don saboda girmamawa da sahabbai an yi son wannan lafazin a bar shi gaba da sahabbai shi yasa magabata baka jin suna ma wani addu'a su ce radiyallahu anka radiyallahu anhu dan ana so sahabbai a bambanta su da sauran mutane akan mi akan wannan wannan lafazin na radiyallahu anhu kuma su ana faɗi ne don saboda dama Allah ne ya faɗi ko radiyallahu anhum wa radu anhu su shaida ne daga Allah to shi wanda kake ce ma radiyallahu anhu waye ce maka Allah ya da shi a wanda shi ne kenan domin radiyallahu anhu tana da ma'ana guda biyu tana da ma'ana ta khabar da ma'ana ta insha ma'ana ta farko shine in kace radiyallahu anhu kaman kana cewa ai Allah ya yarda da wani ana ga da kyau ko to shi wannan babu wanda zai fadi in ba ba in ba in ba wanda in ba sahabbai su kada ake fada ma wannan don su su muke da tabbaci su ke da shaida daga inda Allah in ji Hausawa ana ga da kyau ko to wanda shine kenan ma'ana ta biyu shine radiyallahu anhu da ma'ana ta addu'a Allah ya yarda da shi ana gane da ke kuto shi wannan kowa ana iya faɗa mashi da ƙarshe zan ce radiyallahu ankum Allah ya dada ko kuma radiyallahu anni wa ankum ana gane da ke ku subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta ni dazu kaman na tsin kai malami mu ɗaya daga cikin malaman mu sheikh sheikh sanusi ban san ko suna kusa ba a dakar na azu sun tashi ko a dakar dakar to masha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله sai gobe kenan gobe bayan juma'a ne za a yi karatu insha Allah assalamu alaikum warahmatullah kuma babu ba a juma'a nan ana ganda ke kenan kan wasu su zo da su da niyyar juma'a nan akwai dai masallacin ne nan kusa ina mai tambayar ka a tayin fajir aha